بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبل في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مؤمن ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا صصريا ورحمة ربك خير مما يجمعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha uku ga wata na shawal hijira shekara 446 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan hudu 2025 a karatunmu na ƙarshe ƙarshen sha'aban kenan mun tsaya aya ta talatin da uku muna ciki ne muka tsaye da karatun kenan sha Allah dai don abin ya zo guda za mu koma harkon aya ta talatin da uku cikin suratu zukhruf muna cikin zukhruf insha Allah aya ta talatin da uku alarma bismillah
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يتكئون عليها يظهرون جزاك الله خيرا آه wannan aya yan uwa kamar da muka fara bayani karshen karatunmu wancan Allah subhanahu wata'ala na bayyanar mana da matsayin duniya cewa duniya ba ta da wani kima ko matsayi a wajen Allah kamar nake wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa law kanat ad-dunya tazid inda la janaba udatin ma saqa minha kafiran sharbatan ma sharbatan ma inda duniya tana da darajar da ta kai daidai da huhuken sabro da kahuri allah ba zai shayar da kahuri ba ko da kwata ɗaya ta ruwa ko da kwata ɗaya ta allah ba zai shayar da shi ba inda har tana da kima ba zai ba kafiri ko da ɗaya ruwa ko da kwata ruwa ɗaya wannan kenan ya kwatanta rashin matsayin duniyar ba wani abu ce ba wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam da bukhari akwai muslim sun fito da ruwayar wata rana sallallahu alaihi wasallam yana cikin daki kamar ce za ta kamar matsayin da amince kamar taraka taraka ta taraka daki da na mutum namiji ba na matan shi ba umar bin khattab isa ce sananna wanda ya zo an samu rudu kwarai a madina cewa annabi ya sake matan shi ya dai waye annabi da ya keɓance a wannan dakin umar radiyallahu anhu ya samu damar shiga cikin wannan ɗaki ko wannan taraka ta annabi sallallahu alaihi wasallam umar iya shiga sai ya diba ɗakin dama da hagu da wani ya cikin ruwa ta abinci ɗan bahun abinci na abu dai ba bahu kai ɗan abinci kaɗan da ɗan abin arwalla da ɗan abu dai bita kara karya ba sai diba ya kanan sallallahu alaihi wasallam inda yake kwance tabarma ta mai burdi tabarma ba matala ko ba ma ko ce babu ba mai tsada ko mai arha ba ba shin huda wata mai kima a dakin Umar bin Khattab kai tsaye sai hushi da kuka ko ji hawaye ya kayo mishi ganin wannan heyan halitta ne mai daraja halittan Allah saman kasa amma gashi a wannan hali na rashin jin daɗi rashin rayuwa mai garari sai ce ya rasulallah haza kisra wa kaisar fi mahun fi wa an ta safotin lafi min halki ya ce ya rasulallah ina tuna ganin ga kisra sarkin farisa ga kaisar irin ni'ima da suke ciki ta daula da sarauta da wada alhali kai ne zaɓaɓɓen allah a saman ƙasa cikin halittun shi ga hali da ke wani abin kwarai shi ya sa mana hawaye ya karyo mini a nan da da wani magana a musamman yana kishin gide ne haka iya kishin gide umar wani magana manzo Allah sai tashi ya zamna ya ce awa fi shakki ibn khattab awa fi shakki ibn khattab dan khattab kana cikin kana da shakka ne wata shakka ta same ka ya ce ulaka ƙaumin ujilat lahum tayyibatun fi hati duniya fi hati duniya wata ruwa ka ce amma tara da an ta kuna lahum duniya wala nan la'akhira ya ce umar kana cikin shakka ne to wayannan mutane da kake gani su kisara su kaisar mutane wanda aka gaggauta musu rayuwa ta duniya ba su da lahira duniya kaɗai gare su ce baka yarda ba bai ishe ka ba kai a baka lahira ba su duniya yawan a takaice dai abu ne sananne Allah bai ba duniya wata kima ba ba zai saka mai iman da ita duniyar da ta kai shi ne wani aya take bayani Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahida an ba dan ba mutane kasa zamanto gaba daya kan addini guda ma'ana na kahurci kowa kahurce ma Allah in ba dan haka ba yanda Allah bai dauki duniya a komi ba da laja'alna liman yakfur bir rahman libitum suqufan min fiddatin wa ma'arij ala yazharu da Allah ya ce zan iya ba duk wanda yake kahuri yau kahuri ko duk wanda ya kahurce Allah zai bashi arziki gidaje ba na talba ko burgi na siminti ko na katako a ya ce zai ba su rihin ma za a yi na azurwa ba talibin nijar ba kaza kaza rihi za a yi na azurwa da matattakara ta azurwa Allah zai ba su haka ita wani biyutihim abuwaban wasururan بيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون bayan ri ya ce ɗakunansu ƙohohi fata da ake yi ƙohon ɗaki da gadajensu za a musu na azurwa ya ce alaiha yattaki'un kuma irin wannan wurare wannan abin na azurwa za su rinka kishingide akan irin wannan ni'ima ya ce wa zukurufa وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين shi ne wannan ai bayani ya gabata in ba dan baka a zamanto kan addini guda kowa ya kafirce mu Allah yanda Allah bai ba duniya kima ba da zai ba duk kawuri gidaje rihin azurwa ƙohohi na azurwa gadaje na azurwa ya ce bayan azurwa ita wasu kurfa kuma wasu kuma za a yi rihin ma na zinariya shi su kurfa nan za a yi a ba su rihin zinariya ƙohohin zinariya gadajen zinariya Allah zai ba duk kawuri haka to nan me yasa Allah bai yi haka ba ya ce laula ainihin ummatan wada don me yasa rahamar Allah ga bayi don kan mutane duk su kafirce mu Allah domin Allah ya san ɗabi'a ɗan adam da san kuɗi da san duniya kowa san san duniya inda da yawa ya kai mutane da yawa ya baro su ya kai da yawa ya raba su da imani da yawa dukiya ta raba da imani to don idan aka ce duk wuri ga yadda yake morewa yan wanzu ba a samu wannan kin ba ma da kahurci da yake da rakiya da yadda yake mabiya kahur ba ma wannan kin ina ga an aka yi wannan Allah shi ne mahalicin ya kowa saninmu ya yi kammar sanin kammar kanmu shi yasa ya san halinmu tunan wani mai yanin takaice dai Allah ya kwanta mu duniya ba komai mace ba a wajen Allah diyan da ba mutum ita duniya rayuwa ce gajera وإن الدار الآخرة هي الحيوان رايوة تنتك أنا بيأتي لا أشعر إلا أشعر الآخرة أنا بيأتي باب وتا رايوة حقيقة إلا رايوة الآخرة رايوة الآخرة إتتي رايوة حقيقة nan duniya shirme ce ko an baka ita to wannan bayani da Allah ya yi na gudun ko tausaya mutane ka kowa kafirce ma Allah dalilin abun duniya an ba shi ba he ba kahuri komi ya ce wa in kullu zalika duk wannan abin da aka ambata rihi na azurwa ko zinariya kowa ta azurwa ko zinariya gado na zinariya ko azurwa duk wannan abin gaba daya zalika lamma mata'ul hatud duniya gaba daya wannan illa mana illa lamma illa ba komai bane ba illa mata'ul dan jin dadi ne kadan mata ya ta mata ɗan jin daɗi ne kaɗan bakin shi rayuwa ta duniya ɗayan biyu ko ta ƙare ta barka ko kai ka gushe ka barta wannan shi ne kurin ka gushe ko ta gushe kuma cewa Allah subhanahu ta'ala zai bar ɗan adam a rayuwa kafin ma ya gushe a barka kurin da rayuwa kana kallon wannan ni'ima ba ta birge ka za ka yi wata marhala ga ta nan amma ba ku yi mace wajenka ba don ba ta ka huce wani lokacin shekaru wanda ka zama ma kaya ga wasu adam idan labar shi kaya yake zamantowa wallahi in ba don ma imani mai imani ba domin isa tsohon zaka tsohon nan ya ishi kowa haɗiyar fata suke Allah sa arba lahiya ne Allah duk imaninsu in kai shekaru yau ka zama kaya aiki ne ba kai wuce wuta ba kullum iya nan ba inda ya gudu waje kullum iya nan ya daga ka ya dole ya daga ka yaro karami haka za koma karamin yaro duk wannan shekaru masu yawa haka zai wakana ga kada kallanta ka ci ka sha ba ka jin komi bai tsohon ta bai tsohon dan shekara 80 ko 100 wallahi bai jin gu bai jin gu bai jin dandanon daɗi kun da ci ake da kun da a rayu ba su ka tambaye ka hirar tsahi wallah tsahi tsahi da yawa sun wuce magana jin daɗi ɗanɗano wallah wanda bai buge su wani tsohon ya gama caya ce ma na ce wallah ba magana ba wai ba ana caya mutum ba arewa ko mata ce wallahi idan a wani shekaru namu idan mutum ya ce kusanta mace ba ana caya na samun sha'awa ji daɗi ba ce wallahi bala'in zai samu gwanda ya gumace da kusance ta ba kishi kai zaka samu ka ji daɗi ne ko ta wallahi shekarun shi ta wallahi idan ya kusance mace ta yi matsalar zai samu gundun kusance ta ba kishi abin daɗin da a bala'i ne ce wallahi bala'i ne zai ba maganar jin daɗi ba ne ba ta mai tsaye ka hirin tsaye da yawa to wannan ita cikin duniya ta ke nan nan mene ya ji hankali shi yasa sai Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin kaji kuran rayuwa gida na lahira shine gida amma gawa lilmuttaqin masu jin tsoron Allah su suke da gida na hakika gidan rayuwa gida da Allah yawa masu imani tanadi dan wa takaice jan hankali ne gare mu kar ta burge ka kana dauki hankalinka ta kai ka tabaro ka ta raba ka da jin dadin hal abada da din da ta dadi hal kadan ce canci rayuwa ta hal abada dina ta yi daji ta kari dina ta daɗi ba ƙasa ta duniya da jin daɗi da ci gaba wanda ke shekara 300 ba akwai 150 ma hekatari ko lissayin ƙarya 150 ma he lissayin ƙarya 150 ma kenan dina ta yi daɗi ƙarya take kana kallo kuma kana kallo ta kari kana kallo kana ji kana gani kana ta kana ta iya ka kana baka mutum ba kana kallo ba da ma wannan kodi kuma iyayewa ana tsakan shagali a jikin an cire da abin da ana tsakan shagalin ana tsakan morewa duk kun ka kai labari kuran wani amma ya mutu kuran ko a daki ko a gado ko a ina ne ya mutu kuran na masu yin hanyar sadarwa nan da a Najeriya wani mai kuɗi sannan ne masu kuɗin ya zo ya cikon shekara wai cikon shi na ka ce dan adam wai har cikon shekara ke wai bikin cikon shekara da kusan na mutuwa ya dan ka shekara da kullun ce kullun ka shekara mutu kana kusan lahira ne wa kullun aka shekara guda wai mutum shi mutum wai wai koyi nadama shi a wai yanzu murna yake ya kusan mutuwa shi ne sakamakon bikin bikin cikon shekara hawa kullun haukan dan adam haukan dan adam bikin mutuwa ce ta kusa ake yi a yi murna a yi dina a more wai kusan mutuwa wawa Allah duk mutum wani annabi ka hore kun kada ba hankali wallahi ba su hankali wallahi ba su hankali kai ga musulmi shi ma ya kai ya barka ce ya samu kudi ya tara shi ma za a yi anniversary hama na diya ce za a yi na wani yau yau za a yi anniversary kin wani za a yi na paper za a yi na bebe za a yi na wani ne anniversary wai shi ma ina shi ɗan wa wallahi wani bawan Allah mai kudi ne sanan ne kusan shi ta rasu an zo an yi bikin cikon shekara daidai shekara sattin daidai cika an yi dina karhe daya zuwa na biyu na aka tashi da abokan arziki da dangi aka yi ran debo a london za a yi biki na biyu da masu hali abokan shi yan uwa da na can an kare an tashi an tahi ainihin da yabon tashin jirgi aka zo a rafar a bakkan tahiya alhaji shuru aka shuru kai alhaji ya makara jirgi zai abin tashi ƙarshe dai aka zo gida aka yi aka yi da kyal ɗaki alhaji ya mutu wannan ba da ɗan kabo ɗan kabo ne haka aka yi alamai tukakun ya mutu an yi dina an ƙare lahiyar lau ba wani kina labarin rashin lahiya kun ya gawa gani lakin da kenan kare ba ma Allah shaida mu da kuna ta kace kenan duniya Allah ce lahira ita ce Allah ma masu tsoron Allah tanadi Allah samu cikin masu gudurinta ta gaba Allah ramma wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin na'am yanzu nan kuma bayan da mun ji inda ta sa gaba sai Allah yake gaya mana cewa wa man ya'shu an zikirar rahman duk wanda ya kau da kai ko al'asha ma'ana ya makabci game da bin nan zikirar rahman yana ɗaukan galgadi wa'azi na Allah da yake mabayi ko ku a kau da kai daga ambatan Allah gafala daga ambatan Allah to an ce shedan ba annabi ya bayani cewa ba abin da ke ma dan adam garkuwa game da shedan kamar ambatan Allah shine garkuwarka kuma yana bin ka iya neman gafalar da kai kamanta don samu damar shigarka samu damar rinjayar da kai ce duk wanda ya wayi gari ya kauce ma ambatan Allah nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin zai zamanto mun gama shi da shaydan kuma da shaydan wani mana za a sallada mai shi na magana za a ba shi dama kanka saboda ai dama in shaydan ne kowa yana shaydan ne ga magana cewa kowar an adam yana da shaydan na musamman wanda ke tare da shi iya mi iya hamar gamawa da kai nema ne ke gama da kai to shi nan kuma za a sallada mai kai annan sallar sallam abinda sanar ne ruwa bukari kuma musulun ta inganta dai annan sallar sallam wata rana cikin dare suna kwanta da aisha rajar ana a daki guda cikin duhu ne sai ta ga sif ya zage ya huta daga cikin inda suke ya sa takalmin shi ya huta bai mata magana ba cikin dare ne kasan mata mata ne sai take tsammanin gidan wata zashi zai mata kewaye sub ita ma ita tashi cikin duhu take bin shi a hankali a hankali cikin duhu sai ta gani yi makwantai ita inda sa gaba daban shi inda sa gaba daban sai ta gani yi makwantai ta bi shi dai tana tsinkaye shi a makwantai ta gaya daga hannu sama iya addu'a can bayan ɗan lokaci da ya ƙare addu'ar shi sai juyo zai komo gida ita kuma ba ta so ya ganta sai ta shigo da gudu ta dawo ta shiga ɗage ta kwanta cikin abin kwanciya mazana yana ya dawowa tana ta gudu sai saman shi tana shishika hap tana shishika ce to aisha lahiya ya aish lahiya kina na baki abinci kina shishika haka ta ce a ba komi ya ce a a ko ki ban labari ko allah ban labari eh ko ki ga min gaskiyar magana ko allah ban labari abin da aka yi kuma ta sanyi zai a ya rasulullahi wallahi da kucin da ka ta cikin daren wannan bayan ka ne na bi na jini makwantai da ka kare da ka kasko da shi da gudu shine na zo a tana abin ya ba annabi ya bata mare ta ce ya hangaje ta kirji ta tun da kashi ya hangaje ta kirji ce kina tsammanin Allah da manzon za su ga zalunci ne kina tsammanin ya mana da kewaye ne ya hangaje ta yace shedanin ki zo miki shedanin ki ne zo miki sa miki haka ko to shedani ne ki shedani ni ne kuma kuma kamar da abu kuma yace kamar a kamar a ce makuta ta ko rasulullahi ni ne ki shedani yace ai ba ke ba kowa ya da shedanin shi tace haka hakai ya ce hannu amma ni Allah ya taimake ni shedani na ya musulunta bai mu umarni da komai sai alkhairi amma na kiwa na wawa ka kenan wani karanta da kai kowa iya da shedani da yake tare da shi wanda bai rabuwa da shi neman kun ya gama da shi ne to wannan fama ce ke gwagwarmaya ce ke ya zai gama da kai launin yan washi ne kakai mamaki irin da bokaye suke kashe gidan wani boka ko masu magana da aljannu akan rukuya sauransu sai su rika magana shiɗanin gamsu sai a samu wani abu ya daidai domin a yi shiɗanin da yake tare da kai yake tare da shiɗan rukuya ko wancan bokan ai sun san juna iya ba shi wata information a kanka wani lokaci ya ga abin ya dace haka ne don gidan ku ɗaya da shi yana labarin komi naka yan wa'al muhim cewa wannan abin da alaƙa labari to shedanin nan za a sallada mishi ne kai kuma fahuwa lahu ƙare ne zama to tare da kai bai rabuwa da kai haka nan zai gama da kai sai ce wa innahum la sudunahum إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون yace wa innahum lasudunahum an sabil wannan shedanan za su kange su daga hanyar Allah in wa mai asad bisad bamacin da sin sad kana kallon abu kana kallon shi amma a hana ka ji kare ka aka to ana kare ka kana kallon abu amma a hana ka zuwa na sin shine a liƙe maka hanyar nan kaga shaidan kana kallon gaskiya kana kallon kasan gaskiya ce amma ya hana ka binta ya hana ka aiki da ita ya ci ne ce wa innam la sujunan an sabil wa yahsabuna annahum muhtadun matsala kenan iyakan bata ya bar hanya kuma ga hanya karara amma shi ji yake shi ke kan gaskiya shi na cikin kahaf قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسر بالأكثرين أعمالا
سوي الذين ضل سعيه سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم الله تقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا Allah ce manzon shi ka ce mutane kuna so in ba ku labari wai kowa asara aiki wai kowa asara batacce dan asara Allah ya bada amsa ya ce allazina dalla sa'ayun fil hayati duniya wanda tun a duniya sun bar hanya sun yi aikin banza duk da suna kan hanyar banza wani ya sabu na annan yuhusinu suna suna tsammanin su suke kan hanya ɗan wadon allah ka diba a yau abinda mutane da yawa riku da malaman suna nago suna bayani lokacin babu hanyar sadarwa sai su saura munahukai munahukan malaman sai su shari ne ake mana shi ƙarya ce babu shari ne duk sun kalli taya sun wani hasafa sun waɗi amma da ke shi wannan ba karanta ba ke jahili ne bai karantawa ta sai kyalisi ƙarfi suke shari yanzu ke mana ya ga shi Allah da sai tona musu asiri hanyoyin sadarwa kai jahili ba san kada ba ya ga shi wannan malamin da yake ikirari ɗan ɗariƙan ne iya faɗin waɗannan kalmomi na ka wuce ƙar da bakin shi ana ganin shi ana jin shi shi shuru wasa magana nan da shekara uku wani shugaba ya tafi babban garin yan ɗarika na nijar ya je maulidi ina ji a talabijin fi nijar shi shehun iya magana ake tarjama ba da hausa beki yake sanar da mutanen shi a hawasa karanta whatsapp da wane a wani buɗe a hawasa karanta a hasa karanta wasa wani hanyar sadarwa a nisance su menene su suke tona asirin abin da ake faɗi domin nan da wuce kwana biyu na ji wani da ina ganin shi da idona iya wallahi iya cewa idan aka cewa ma shehu in yasa Allah an rage mai daraja Allah Allah ce ya huce magana Allah to ina dan anti duk san shi ne ko kuna ganin shi ko duk mai kallon media ya san shi har aka yi ce muƙabala ake da ahalu suna iya ga- su zo a yi muƙabala akan ya kai cewa komi mai zama Allah shi ma Allah ne kai ma Allah ne kuma akan wannan wai zai yi muƙabala wa hal aka sa rana malaman sunna suka je gidan shi sai caya bai shirya ba kuma ainihin dibuwa ca bai lahiya ƙarshe da ya ce ƙarshe ya ce kahin ku zo manyanmu suka ce kan mi wani mukabala a hana shi yi to kaga zo na gadda ka ya ce ƙarya ce ƙarya mutum ya ce wai allah ya zama allah to wannan shi misali ta aiki hakika ta hakika bi hakika wai su suke mai hakika wai wannan abin suke wadi shine hakikar dariƙar ta ta tijaniya haka shi suka- suka ce mai hakika ne wasu ta suke wannan shine gaskiya cewa wallahi iya wadi cewa duk wanda ya inkarin haka munafikin dan tijaniya ne dan faida yan wai mutum tijaniya kusan hawa hawa ne ba duka matsayinsu da yin gaskiyar magana akwai irin kakanninmu da aka suka wuce kudu an baka subhanallahi a suka fi lahi hailala ka yi da su hagar mace wallahi duk an basan komi basan basan komi mana ba san abu basan shi wallahi san wanda ba da ƙarfin ba don labarin basan shi daga baya ne wanzu ka yi iliminta suka san gaskiyarta a radiyo kinan garin ɗaya cikin shehunan shaidin yan tijanin garin duk jahilanta ne ta bi santa bai haka ne an waka karanta jihar mani ka san sharin abin ka karanta jihar mani kurin ka san abin da aka yi su an yi karya ne shari ne to gashin da abin da kansu masu kasan abin da gaske suka ce shi ne gaske ɗarikar kenan kaga amma me suka ce yanzu wai su ne musulmi masu san annabi ka ji mai irin wannan hanya mai cewa kuma zai zama Allah wai zai ce ma ahalin sunna bai san annabi haka ce wa iyawa mabiya waga wanda bisa annabi ko sun bar hanya to da shine kaga kaga dai mai iman din mai imani ya san babu shakkar ka hurci mai wannan magana ko amma shi ke ga cewa wai saura ka aure ne shine mai imani shine hadar abin na yi imani wallahi bana shakka wallahi duk mai naƙi da kawuri ne kawuri ne gangariya ba shi ba amma wanzu ku ne ce ku ba kan daidai ku ne ku bar hanya Allah ya shirya da mu to shi ne Allah ya ce da ya ce shin ka tambaye su kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala kuna so in ba ku labarin wanda ya kowa asarar aiki yace alladhina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya wanda aikin tun a duniya aiki ya lalace wa mai hasabun annahum suna suna suna ga cewa su suke kan hanya shine Allah ke bayani yace wa innahum lasudunahum an sabil wa yahsabuna annahum muhtadun shedanu sun kange su daga hanya amma su suna ji su suke kan shirya ya Allah ci gaba حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين Allah ce hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'd al-mashriqain na menene iyakan bata amma ji yake shiriya ce sai ta bayyana ya je ga Allah ya koma ga Allah dumu dumu ya bar hanya ya halaka yanzu kuma zai rinka neman nesa nesa da wannan shaidani na shi budar masharƙain nesa ma'ana ce a ce masharƙain mahuda biyu ma'ana nisan gabas da yamma an ta tagalibu ne a rinja da masharƙi na kan aka amma a ce masharƙain akwai garba a ciki ma'ana dai kenan nisan ta tsakanin kai nisan ta gabas da yamma kenan mene a nan zai ga neman rabuwa da shi abin da bai mai amfani ko Allah ya ce fa bi isal qarin tur da irin wannan aboki mai halakarwa ya gama da shi kun ba damar a komo a gyara walan yanfa'akum
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون walan yanfa'akum al-yawm idh zalamtum annakum fil 'adhab mushtarikun kusan ɗabi'a ɗan adam idan iya cikin wata matsala in yi hanga wannan ma haka wancan ma haka wancan ma haka iya rage mai zogin wani ɗabi'a mutum ce duk da cikin matsala an gaba ba kai ɗaya bane ba to tashi hankalin ya rage maka tun da abin kowa haka ne amma ta kai ɗaya ne ya damun ka to shi na alaka cewa su waɗannan mutane walan yanfa'akum lam zalamtum tun da kuka a duniya ba na a duniya ku tun da kafirce ma na duniya zalimcin ku na duniya a yau lahira ganin kun yi tarayya cikin azaba bai muku amfanin komi kenan tarayya ku cikin azaba ku da su bai rage min komi na azabar Allah haka ibn kasir ke cewa sauran malaman magabata ibn masarun su kenan nan zaman tare da yan uwan cikin azaba bai rage mai komi na azabar Allah na Allah ce gaba أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين Allah kuwa ƙura'ani kenan yawa dole bayanin wani abu ne cewa har da kai mamaki ga gaskiya ana kira mutum zuwa gaskiya karara ga shirya karara in wa dan Allah a yau dan Allah mai hankali in ba halaka ba meye matsalar ka kai musulmi ka ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan kace rasulullah bakin kalma kenan mutum zai kai mai wannan kalma bayan alƙawarin da kama Allah wai a ce ka zo ka bauta ta ma Allah da ƙur'anin da Allah ya sabkar wannan manzo da Allah ya ko ka bi sunnish ya wadatar da kai wa'annan hanya sun ishe ka ta Allah mai matsala ga mai imani kan haka nan wa amma wa mai wani magana shi ne yake ga cewa batacce ne bai gane ba dole ya ɗauko wani cikin wanda ba shi da garanti kun baka yaba kalma ashhadu anna fulana waliyullahi ko rasulullahi babu ɗaya cikin kalma ka wannan waliyin Allah ne ko shayar Allah mai shaida manzon Allah ko annabi Allah babu ko ɗaya ga wanda kai da shi ne kai alƙawari shi ne rasulullah amma wai nashi bai ishe ka ba ko ne ya zo daga gehi shi ma ya kawo maka kuma ka rike kuma ka aikata bayan ga wanda Allah ya ko maka ka san batan a hili yake shi ne Allah ke cewa a fa'anta tusmin sun autadul umri shin kai muhammadu kakai ma annabi kira abin ya damu shi dusa talama annabi annabi annabi hakuri ne mai tasiriya annabi annabi hakuri ne kaka damu dan ba abu ne ba shiriya tana hannun Allah Allah ce shin kai zaka iya shirye zaka iya je da kurma kira afa'anta tusmin sun zaka iya je da kurma kira autadul umri ko zaka iya sa makaho ya gani wa man kana fi dalalin mubin haka zaka yi batar da mana shi ba zaka iya shirya batacce kenan yanda baka iya shiri sa kurma ya ji makaho ya gani haka baka iya shirya batacce kenan kurin kawai kake mamakin komi ana wa'azi sun ki sun rike gam annabi sallallahu alaihi muke cewa qurayshawa misali na da ku yace kamar misalin mutum ne ya hura wuta ta kama gaggagaggaga tana ci sai hwari kuma nan ba ta ta suke ne ba san sun wuta suka sufa da su kamar abin suke ne suna zuwa sai su kone hada suke suna zawa yace mun tsakanin da goce kamar mutum ne ya hura wuta kwaruna irin wannan suna nema su hada ina kare su ina kare su ta he mun je yace ni da ku ga wuta tana ci ina riƙe tsatsanku ina ja kuna hemun je kan ku shiga hemun hada annabi ce haka muke da ku haka mai wa'azi yake shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kace mishi kakka damu kin lamarin a hannun Allah yake shiriya ba hannunka take ba in anta illa nadhir eh wani ma'alaka balagu alal hisab naka isarwa ce wani hisabi a wajen miki Allah ce eh fa in ma nazhabanna بك فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون tunan da yanzu Allah ya gaya mai abin ba hannun shi beki don haka fa'imma na zahaban na bik ko kai an amshi ranka kamar su baka ga komi ba su da wa'annan mutane fa inna minhum muntaqimun na alƙawarin Allah ne ce mu za mu musu azaba za mu azabtar da su don sun bar hanya ko a yi ko bayan ka mutu wa in ma nuriyannaka alladhi wa'adnahum ko kuwa a gabanka alƙawarin da na musu azaba a duniya ko a gabanka ya musu shi dai fa inna alaihim muqtadiru Allah muna da cikakken iko kan wa'annan bayi kenan ko ai a gabanka ko bayanka shi dai alƙawarin Allah ne sai ya azabtar da su kakka damu ko da ranka ko bayanka lamarin ka kawai isarwa ce harkar azaba ko aka azaba yanzu a gaba ba naka bane abu ne a hannun Allah Allah ce gaba فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم Allahu akbar Allah ce fastamsik billazi uhiya ilayka kuma wannan abin ana wa annan magana tana zuwa gare mu kayi wa'azin kuna sun an ki ba ayi sun kiya ko sun ki ba sabago muna nan waye da kakannu kuna kira to kai mai hudin kai ya zamanto a baka ne kai ma hudi ne ake a a kai mai maganar fastamsik billazi ana wa nan magana ne a yanzu annabi kenan yaya sun kiya ko sun kibi ko sun kibi sai ko to kai kai rike abin da aka maka wahayi zuwa gare shi kai rike da kyau shi fastamsik akwai magana walaka abin kai rike da kyau abin da abin da aka maka kai rike shi da kyau innaka ala siratin mustaqim kai tabbas kana kan hanya mai kakka hanyar islam to kai rike taka da kyau ka bar su wannan bayi na Allah ko ya halakar da su da ranka ko bayanka amma kai ka rike naka eh ka rike da kyau kuma wa innahu la dhikrun lak وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون
wa innahu nan da bi ma'ana qur'ani wannan la dhikrun lak amma a ce sharaf ne ma'ana daukakka ce da mutanen kan suka yi imani ko a wannan ƙur'anin galgaɗi ne gare ka haka da al'ummaka wannan kowanne haka kin ne ba matsala kan shi kenan wannan ƙur'ani galgaɗi ne gare ka haka ga mutanenka wa sawfa tus'alun kaji za a tambaye kuma akan wannan alƙur'ani ya kai da shi ya kai aiki kai ko baka yi ba kaji kenan akwai tambaya kai mai faɗin kai ko baka yi ba Allah ce gaba
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Allah ce wasa'al man arsalna min qablaka min rusulina ka tambayi wa'inda suka zo kahin kai na manzanninmu nan wajen malaman ahalika ta fi gabata abu ne tabbatacce a wajensu ce ka tambaye 'yan baya a cikin waɗanda muka aiko na manzanninmu a ja'alna min dunin rahaman a halihatan yi obadu Allah tun da ake an taɓa samun wani littafin manzo na Allah da ya ba da dama a bautata ma wani Allah wani an bauta ba Allah mai rama ba akwai wani babu jawabi babu inda ba wata hujja madogara da Allah ya yarda a bauta wani ba shi ba manzon da Allah ya ko ya ba da damar bautar wani makaga a yau suna ga duk iyayewa ana iya kiran wani ana iya kiran wani ana iya rantsuwa da shi ana iya neman komai a wurin shi kai subhanallah Allah shaidan mu wala ga kalma ce suke karar ku ce kuma ba shaka wai tabbas shehu wani zai iya kaza zai iya baka arziki in kaga arziki shi ne talaucin shi ne kuma da rantsuwa da komi haka ce mutum ba ku kurin da Allah shaidan kun mata ne kun mata ne ba ba ku ce na cikin turu ba ma ku ce na kullo na imani ba turu ne yake ba dano ba ma ku cin kulluwa ne na imani babu imani haka ce wani kuma bai damuwa ko daya a kira shehu haka ba ma shehun mu an sa hotar shi gaba iya Allah shehu kaza shehu kaza shehu kaza ko a kabarin shi je kabarin wai ya gama kai ne wawa da kace ba a kiran kabari shehu kaman kaza shehu agaji shehu kaza kuma ya mutuwa wanda ko tashi ya bai ma komi ko tashi ya shi ma ya shi ma da da tashi ma komi gida da ya tashi mai dawo amma wala jinsi ke daidai ne haka Allah ya su Allah shaidan su da mu gaba daya wannan shine Allah ce kenan ka tambaye su cin an taba sanya wani abun bauta ba Allah ba jawabi la babu ci gaba ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون na'am Allah ce wala kad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i Allah mun aiko Musa da ayoyin mu Musa bai zo hannunka banza ba ya zo da ayoyi ba ɗaya ba aya ba ɗaya ba ayoyi an aike shi zuwa ga fir'auna da wadawan shi manyan gari ko Musa ya gama fir'auna faƙali inni rasulu rabbil alami ya gama fir'auna cewa nikin wannan manzo ne na ubangijin halittu gaba ɗaya falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun lokacin da Musa ya zo da ayoyi suka ga ayal sai suka maida ta kayan izgiri abin dariya ma dariya ake wai shi ma manzo ne dariya zama abin dariya kakaci aya ɗaya ce Allah ce wa ma nurihim min ayatin illa hi akbar min ukhtiha wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha Hmm.
wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin illa hi akbar min ukhtiha ba mu gwada musu wata aya daga cikin ayoyin ba wannan ta gaba ta yi wannan aya ɗaya bayan ɗaya wa akhadnahum bil azab aya ta tazawwa me yan uwa eh cikin araf eh mun labarin kisa Musa cewa wai daman wa qalu mahama ta'tina min ayatin وقالوا مهما تأتنا بآية لتسحرنا بها Mm.
وما نحن لك بمؤمنين ya ce wa ƙalu mahammata a tina bayatin din da ka zo mana da ayoyi da ta sahara na danka mana tsagi ke ana ainiya ne diyan da ka yi duk ayi za ka zo min ayatin da ta sahara na biya duk ayi da za ka kawo danka mana dabo-dabo famana laka bai mu'mini ne muwa ba yanda za a yi mai dawa ba ma yarda ke dama ainiya ne ka yi kawo ayaka an kiya an ki ba yarda kaka ne Allah ce fa'arsanna alaihim tufan wal jarada wal qummal wad dafadi wad dam ayatin mufasalat Allah ya ce muka aiko musu da tufan tufan ruwa ne aka ta kwazari wanda zai riki yake haɗe komai da komai me ya cewa ruwa cinye duk gidajensu na abu mamaki a na ayal gidajen kibudawa ruwa ya ci makwabcinka isra'ili mai imani lahiya lau yabi cikin ruwa bai cin shi kai ruwa ya ci ka gari guda wuri guda cina a hili karara wannan ta huce suka suka ce musa ka zama ga a gaba ya zaka cewa musa ka zo ka roƙi ubangiji da zama amsa adaka ya ɗauke mana za mu yi imani allah ɗauke wannan bayan an yi tufanin wani jarad an gama su da hwari hwarina korin hwara ta cikin ko'ina annan ma shafi haraba ko'ina ga wata jinta mai kowa warin da mai dame ku na ma da wani tun shekara damana ko ta dame kowa da wari to su Allah gama duk garin gaba kun da hawara ta yawa tsamin ta ma ka shiga tsamin ta kuka shiga ko ina hawara ce daki da gida ko ina hawara tsami kwar suka nema ka rike wannan ubangiji naka ya doke mana wannan azaba za mu imani ko mu saka maka ɗan wanka banu Isra'ila ka tere su Musa roki Allah a doke hawara shikenan da ta kai daman kun yanayi ne kun canji na ba ga rike shi gurin gurin sai su koma wani kumman kuma bayan wannan kwalakwata kwalakwata kwalata da kowa ko ina su zaku kuma kwalakwata wa abin ne wai a he su kibidawan ba ba ta ba ta ta ile ba su ne shi ne aya hilisa aya kan da su ake duk kibidawa kurin kwalakwata kurin ta damu kowa kwalakwata ko ina su kun ba kun kun sai su sa kurin kuma kwalakwata kuma ta azaba kwalakwata ta azaba ta damu kowa ita ma aka zo dai aka roƙi musa alaihissalam ya roƙi allah allah ya ɗauki da alƙaunin cewa an aka ɗauke musu za su yi imani da shi su saka mai yan wanshi banu isra'il haka suka wani aka ɗauki kayi kurin dama wani irin abin zo kun ya huce kurin su kilima ce kurin zamani ne kurin na kurkwata kurin dama kuka shi kurin ya koma gidan jiya waddama kurin jini a dam wata fadiya kai ashe kuma kwaɗi kurin kwaɗi na kuran kwaɗi kuma kun suka ci garin kwaɗi na kwaɗi na kuran ka taka kana taka taka iya mutuwa tsamin shi ma ishe ka tsamin kwaɗi ma ishe ka kuma a gidajensu isra'iliyawa ba lahiyar salo ba abin da ya shafi gidajensu su kaɗai shafa ibadawa kuran shi ma dai aka zo aka ɗauke suka koma shine wadda matakon jini na mai jini duk ruwan sha ya koma jini ruwan sun sha ma koma jini kuran ruwan sha ba ya koma jini kuran shi malaman tafsir ke ta tarihi ke cewa dan tausayi na isra'ili ga kibi da iya bala'in kishirwa ta sha mai kai san ruwa zai gumu tsoro a bakin shi ya sa ma isra'ili a sanar baki da iya sa ruwa ya koma jini su amma su isra'iliyawa a lutun su musulman su ruwa lahiya lau a gidajen su lahiya lau ruwa a wurin arandarsu a wurin abinsu sha lahiya lau amma ba ƙi da kudin jini zai sha da wani ayoyi ne daban-daban shi ne kina Allah ya ce wa ma nuri min ayatin ilahi akabar min ukutiya ba an za ta zo musu ya ta haɗe uwata wa akhadna bil azab alati mun kama su da azaba la'allahum yarji'un dan su komo taitayin su amma ina a ga wannan a yarkon za a koma ba imanin haka suka yi ta yi mai ma suka ce wa ƙalu ya aihu sahir wa ƙalu ya ayyuha sahir ud'u lana rabbaka bima wahida indaka innana lamuhtadun eh Allah ya ce wa ƙalu ya aihu sahir suka ce ya kai wani matsayin sunan suna cewa malaman tafsir na cewa ganin su a wancan zamani matsawa su ne malaman a ce malam na kace ana malam gobe da nisa haka ce ba haka ce malam gobe da nisa daga an haka maka nake ni kenan malami ne ya iya lakanin kashe mutum da halakar da mutum kuma idan malami har ajin kai ke ana malam gobe da nisa kenan shi ba ta ƙarshe a kakan nan matsahi ne matsahi ne malami na matsahi ne an da su a can matsahon su ne malaman su ake girmawa amma zahirin magana kurin sun yi ne na kan kaskantawa cewa tsahi ne ya kai wannan matsahi ud'ula na rabbak bi ma'ahi da indak ka roƙi ubangijin naka kina yi ya roƙon Allah a yayi ko don sai addu'a ka roƙi ubangijin naka irin yadda ya saba amsa addu'a ka a yaye mana innana lamuhtadun za mu shiryu za mu bi hanya mu ma alkawali na shiriwa ɗan an ɗauke masa azaba ya ce falamma ka shafana anhum al'azab
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون Allah ce falamma ka shafana anhum al'azab lokacin da muka yaye azabar kowace kim da aka ambata ta magana ta ta faral ka ta dufa na kin ta ruwan ta fara ta kwalkwata ta kwadin ta jinin ko ce aka yi wannan duk lokacin da aka shine falama ka shafa lokacin aka yayi azabar daga cikin azabar da aka musu su kuma alƙawalin cewa za mu yi imani da kai la kashafta an al'azab la nu'minu laka la nusul laka bi bani isra'il ba suka ce ba in haka ya yamna al'azab la nu'minu laka za mu yi imani da kai bani nusul laka bani isra'il za mu saka maka bani isra'il ɗan uwanka ka tayi da su kusan cikin aikin da Musa ya zo ya zo da magana misiyon kin aikin ya sadda da'awa kada ta ala da ibada kuma a saki banu isra'il daga masar su koma kasarsu ya koma da su cikin aikin musa da zuru to sai su ce mace eh an kai an kai roki ubangijin ka in yayi mana za mu sakan maka ɗan za mu yi imani da kai manzon Allah ne kuma za mu sakan maka ta da ɗan wanga gaba daya haka suke alƙawari amma daga Allah yayi sai su koma gidan jiya yace falamma kashfa alhum al'azab idahum yankuthun ana yayar azabal sai su warware wancan alƙawari suka ɗauka na imani da shi kuma wani ina ganin ya kamata a matsaya ganin lokaci yayi sai mu tashi kenan wana da fir'aun fi qaumi insha Allah Allah kai mu dasan gaba insha Allah kin sa daga yau da karatu ya koma na talata da na laraba insha Allah Allahumma yan wa ko dan wa Allah ce Allah ba shi aiwa Allah sa cikin addu'a la dan albarka tabarakallahu wa ta'ala insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وكفر وارحم موتانا وكفر وارحم موتانا وكفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين Huh?